أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yau muna sha tara ga watan bakwai shekara ta 1443 wanda yake ya daidai da 20 da ga watan biyu shekara ta 2022 wannan shi ne darasi na biyar a cikin wani littafi na ashariya allah ka mani jagora ashariya akwai bulala ta fi zuhudu bulala a zai kuwa to ina ne za mu tashi to bismillahirrahmanirrahim أسفت على الدنيا فحطت كلفة فحطت فحطتك كلفة إلى قوة لا ترتجي لك زلفة لا ترتجى لك زلفة إلى الله فيها أو مع الخير ألفة أتشنأ ما فيه على النفس كلفة وما الخير إلا في الذي أنت تشنأ Nam shafi na biyar. Shafi na biyar. Ka gan shi ko? To sai ka wuce baiti da ɗaya. Asibta, ka yi bakin ciki, falama asafuna, ko? ya asafa ala yusufa huwa rajulun asifun ai hazinun mai bakin ciki mun gane ko asibta ala duniya kayi bakin ciki game da duniya wai baka same ta ba tunda aka balaga ke tara kudi har yau kunin bai tara ba fahattatka sai ta ai askatatka sai ta jefar da kai ilahu watin cikin wani rami kunga kalma gaba ko? fahaddat ka fi huwatin da aka cacin gaba su cin gaban baitin saddul ajizul baiti kun garma huwa ko? sai ta jefar da kai a cikin rami kulfatun wata wani wata bakar wahala ne wani bakar wata bakar wahala ce kawai ko kuma kace ita bakar ita bakar ba wahala ce la turta jalaka wacce ba a maka fatan ulfatun zulfatun taruwa ko kuma kusantowa mutum ya koma ya koma mu duniyan ya zama banda ita ba abin da yake kallo sai ya zama har ma ba ma a mushi fatan aikata wani aikin da zai dawo yoyo kusa zuwa ga mahalicinsa Allah shine ilallahi la turta jalaka zulfatun ilallahi har ma ta kai mu saboda ka riga ka afka mu duniya ita kuma ta kifar da ta kifar da kai ba a maka fatan har ma ba a maka tunanin aikata wani aiki da zaka yi ka fado ka dawo mu ubangijinka Allah هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تسم بسحرها قوم فتؤمي فهم تخيرون بلا دليل فيها أو مع الخير ألفة تو ألفة تاروا ألفة تاروا au ma alkhairi watan ba a maka ulfatun ba a maka tunanin taruwa watan ka zo ka tattaru ka dawo zuwa ga ubangiji Allah ma alkhairi tare da alheri atashna ma fihi kulfatun ala nafsi atashna wa yanzu zaka ki kulfatun zaka ki atashna zaka ki ma abinda fihi cikinsa akwai kulfatun wahala ala nafsi garai ka duba dukkan wani abin da ya shafi ibada ya yare take da shi tana so ne ko kuwa ba ta so ba ta so ba ta so tana kin shi ne kun gane ko kenan yanzu misali za ka ga dukkan abin da ya shafi bautan Allah dawo ma Allah biyayya zuwa ga Allah zuciya ba ta san shi to yanzu yaya za ka ki abin da yake zuciya take kinsa kamar nauyi ne gare ta ibadar Allah kenan domin ita zuciya haka aka halice ta inna nafsu la'amaratun bisu'i ba ta san abin da zai mata wahala wamal khairu to ka sani ba babu wani alheri illa fil ladhi anta tashna'u sai a wannan abin da kake ki abin da baka so ka yi baka so ka aikata to nan ne ciki alheri cikin sa shine akwai yardan Allah ciki an ko ba haka ba to sabon Allah ne saboda haka duk abin da kaga zuciyanka ba ta son shi to da izinin Allah in ka bibiya shi za ga na Allah in duk abin da kaga zuciya tana son shi to ko za ka ga wannan ba na Allah bane yanzu ka kalli hasid din nan kana bincike za a nuna maka hoton mace tsirara ko makamancin wannan ka gani nikan ce har yanzu mace ita bata faɗa ku ba har yanzu mace bata san kanta ba duniya ga baki ɗaya musamman turawan nan yahudawa ne in za a yi maka tallan tufafi da mace za a yi maka in za a yi maka tallan mai da mace za a yi maka zobe da mace za a yi maka komai da mace za a yi maka to why not ita ma ta yi zuciya ta ce a a rika yi da maza in an yi ga wani kamfani ya fitar da wani gajeren wando dan ubansu ko dan kamfani ga wani murɗe dan kato ba wannan sai dai mace an banzatar da mace an wulakantar da mace da sauransu kafin a nuna tsirecin namiji da sai an nuna tsirecin mata 20 kuma kamancin wannan to yanzu wane ne sai wanda fa Allah ya mishi arziki da imani yana kallon youtube ko makamancin wannan yana bincike cikin facebook ko makamancin wannan ajewa mishi tsofaffin tsiraici ka ga wuce za ka zuciya ta fusanta ya kalli wannan ka gani to wannan din da zuciyar take son kalla halaka ne cikin sa wanda zuciyar ba ta so yanzu na abu budo abu jiyo maka ga malam abakar giro yana wa'azi ga wancan hoton banzan sai ga zuciya ta fusa shi a bisa hoton malam abakar giro ka gani alihita alihita alladhi yafna wa anta musaffahu atakhtaru ukulan wa huwa murrun mutaffahu alita ko alahata duka daidai ne alahata ka bauta ma allazi yafna abinda ke abinda ke karewa eh mana to mun shigarce yanzu da neman ciki abinda za a zuba a ciki kullum ciki ciki ciki ciki dai shi dai cikin nan har yanzu ya ke koshi kullum abinci abinci abinci abinci abinci safi rana yamma abinci har mutum ya koma ya zama bawon ciki ma gaba gida ta isa ibu abdul dinar ta isa mene kuma na ta isa abdul dirham tabi da ta isa abdul khamis abdul hamila a gani ta isa wanta kasa ka gani to yanzu mun koma kawai bautan kudi ake yi wani malami a garin nan Allah ji kan malamanmu ya musu rama an ce lokacin baban gida yana daga cikin masu addu'a da sauransu to aka neme shi yana da gina duk dai bukatu dai na baban gida ana turo mishi da sauran malaman da suke kasu garuruwa daban-daban ana musu addu'a sai aka ce to wata rana bayan kodayake afwan shi shugaban kasan lokacin da aka so da ya nemi malaman aka yi mishi malaman da suke mishi adda shi kenan sai ya kira ɗaya malamin da ke nan bayan an ya je kusa da shi ya zauna shi fena kan irin sofa katon kujerar na a can bila ga malamin haka a gefe sai shugaban kasa a lokacin sai juya ce algafarta malamin tawul lafiya da sauransu haka yana gaishe shi kuma malamin yana tauridi tauridi shugaban kasan ya shiru ya dan dukar da kai ne can sai dai dan sake dan kai ce to algafata malam menene algafata malam ke bukata shi da malamin yana ta wuridi yana ta wuridi can da ya dan dogon kai ya kalli shugaban gaza ce kudi kudi kudi wallahi malam mun koma kawai bautan kudi kawai yanzu Allah shi kyauta ba an ce kaka nema ne bane wala tansa nasibaka min ad-dunya wa sun kama asan Allah ilayka sai dai ka nema ne yanda ya dace da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ali alladhi yafna kana ta neman abinda kana ta bautan abinda yake karewa wa anta musaffahu alhanin kai abin wautarwa ne duniyan ta wautar da kai ta sa ka zama wawa ka dimuce sai ita kake ta neman ta yau kana da shekara 60 a duniya tun kana shekara goma da kaba daga kake neman kudi har yanzu kudin su gita ruwa ko ba su taru ba to yau shi to a shidan Allah a tsaya a yi 2-0 yan uwa kai ba kudin ba baba ba kudin ba ƴaƴanka ba kudi ba yayyinka ba kudi ba dangi ba kudi to ba sai mu koma zuwa ga Allah ba mu nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mu zuwa ga Allah ko ba haka ba shikenan kaga huta amma a ce ai 2-0 kai baka samu duniyan ba kuma kai baka tsaya kai bautan Allah ba kai akwai ko abin tausaya a gurin nan a takhtaru ukulan yanzu zaka yanzu ka yadda ka zabi abinci ukulan masdar ne bi ma'ana ma'kul ka yadda ka zabin ci ka yadda ka zabi abinci akan bautan Allah wa huwa murrun alhanin shi mai ɗaci ne mutaffahu kuma sannan shi mai karewa ne kai da ka zaɓi wannan abu a sahibuhu haka ne a sahibuhu an ta'atin lahi nufahu a inda zarar inna shaƙiyya muraffahu a sahibuhu ya kai ya kai ma'abucin ma'abucinsa wata ma'abucin neman abinda zaka sa a cikinka ko duniya ko makamancin wannan kana rafkanuwa an ta'atin lahi gabarin yin biyayya ga ubangiji kun gane ko nufahu shi gajiyayye ne watan asahibuhu ya mai neman duniya nufahu shi gajiyayye ne an ta'atin lahi game da bautan Allah ajizun kenan jam'u nafi min nafi min nafaha nafiha afwan kafariha bi ma'ana ajiza wal murafahu al musaw alayhi to a in nazaran ka ƙara mai da ganinka kaga zaka ga inna shaqiya lalle shi shaqiyi wanda yake bai da rabo a cikin gidan aljanna murafahu to za ga fa shine abin yalwata mu da abin yalwatawa yanzu nan yanzu nan zaka ga duniyar nan kaga wani na tafaca ka da kudi wani ne ke bamu labari gidan mai ne fa aka zo za a sha mai sai ga wani ga layuka da aka ga da aka yi layukan nan sai ga wani ya zo a jif din shi dan karere an goyo shi shi ba wani bin layi kawai yana zuwa gefen tantin man famfan man kawai aka daina zuba mutane ko aka zuwa aka zuba mushi bandit din kudi kawai ya dauko ya mika kawai ya kuma dauko ne ya jefa mutane can wata mata wata mata tana gefe ko kuma wani mutum yana gefe mabaraci malam kawai bai san san da ya daga hannu ba yana ta roƙon Allah ya Allah ka sanya ni kaman wannan mutumin ya Allah ka sanya ni kaman wannan mutumin ashe mutumin kafin ya rufe windon shi na mota ya ji sai sai sai a koma da mota aka yi riba aka koma da motan gurin wannan wannan abin mabaracin sai yi likoci malamai kake cewa to shi sai mabaracin ya shuri sai ce to na ji abin da kake cewa ni ina fatan mada in zama kaman ka ne ba wai ka zama kaman ni ba kaka taba fatan ka zama kaman ni fata nake in zama kaman ka ya rufe mota suka gaba to shi kadai ya san yadda zai kare da ubangiji na tashar kyama ka gani kaji wallahi malam ga sunan musulman mu hausawan mu da suka tafi shirayin shirayin wajen neman kudi wallahi neman neman mulki wani dan majalisa ne wani ke gami ke cewa da a ce ya rasa kujeransa in zai kuma wallahi kuma wannan ya tsinta fita gashi nan shrine shrine sun tafi mutum ya tafi wajen neman kuɗi wannan dr mansur bauchi ke ba da bayani wani dan majalisa ne baki neman kujerarsa bokan shi ce mishi ba za ka samu koma ba yayyayyayi to ya za a yi shi ko da yasa ya koma yace to sai ka sami abu hanya ɗaya ce kawai za ka samu ka koma ka samu alaramma ka tafi da shi ka je kai umara ai ka tafi da shi ɗakin ka'aba ga ka ga ɗakin ka'aba kana fuskantar ɗakin ka'aba kai luwaɗi da shi kana karanta Kur'ani sannan za ka koma haka kuma yi alaramma ya samu wani ɗin nan ɗan majalisa ya samu alaramma ya tafi da shi ya biya mishi kudin umara ya je ya kama hotel kusa da yana fuskantar ɗakin ka'aba yana tilan kur'ani ya liwadi da shi sannan ya bashi dubu ɗari biyar shi ne sai kuma allah ramman ya zo yana daga baya bayan an dawo bayan ya cimki yanka a hannu kuma zo yana kuka ya za a yi mana ai in aka gaya maka waɗansu abubuwan da ake walla za ka ce ƙarya ne kudi kudi kawai kudi kudi mun zama mene bayan kudi kai
je yan wuraren na arewa da nema da ni na kasa rike sunan shi ma haka ya faɗa a wannan nema wannan Allah shi kyauta bakar wani wa ne sai ta mutu eh na gane shi Trump shi ma haka ya faɗa ya ce wani shi ma Subhanallah.
arniya ke dauka da kawo shi ma sharadin da aka ba ya mata visa ya tabbata shi ma a ka'ida da aka ba ke nan ya fasa la hawla wala quwwata illa billah
ya ce shi ne aboki Subhanallah.
ya ya saura muke na abada ya ce wani Allah hanya za ga annabi kuwa ya ce shi yana ganin wani zai ga ga annabi Wal iyadu billahi.
Saboda ya ga yana yi kuwa.
wal iyadu billahi to Allah shi kare mu ba a ce kanka nema ba amma ka nema ta hanyar halas li yazdada ithman wattaqi murazzaqu to shi mara arzikin lahira shine za ka ga mara fa ba abin yalwata mu duniya ai muwassa'u li yazdada ithman an yi mishi haka ne dan ya ƙara aikata zunubi wattaqiyu shi ko matso mai tsoron Allah murazza'u shine abin tauye ma arziki sai ga talaka ne tabkal talaka rubba ash'afa agabara law azaqa law aqsama billahi alallahi la la barrahu kamar yanda yazo cikin hadisi ko ataj'alu dunya kal garurata illatan na'am eh wato to mutsanan ko eh zai fi zai fi anan insha Allah ta'ala abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ya ba mu ikon gyara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أكيد